آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'adu godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mamallakin komai da komai wanda ya sake kaddara mu a wannan safiya ta rana asabar uku ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda ya yi dace da ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi Isa alaihi salam. Lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi na loga, littafin da ake kiransa da sunan Maqamatul Hariri. da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a wancan sati muna cikin makama ta ashirin da hudu wadda ake kiranta da suna alkafi'iyya wadda ta kunshi wasu mas'aloli ne guda goma sha biyu waɗanda suke na nahau don haka mun tsaya daidai faɗar malam da yake cewa walau zittum zidna wa in uttum udina lokacin da ya jefo musu irin waɗannan matsaloli wato suka kasa bayar da amsa game da su قال المصنف رحمه الله تعالى قال المقبر بهذه الحكاية مالان الله يجيك أنسى يكي cewa mai ba da labari dangane da wannan hikaya ya ce فورد علينا من أحاجيه اللاتي هالت لمن هالت wato yake cewa daga cikin zaurancensa wadda halat ta razanar da jama'a lamman halat wato a lokacin da ta gangaro lafazin halat an tsago shi ne daga alhaul alhaul shine firgici ma harat lahul afkaru abinda tunanin jama'a ta ɗimauta a sanadiyarsa wahalat wato ya jirkita falamma a ajazana la'aumu fi baharihi lokacin da yin nutsu a cikin tekunsa ya gagare mu wasu taslamat tama'imuna li sihirihi wato layinmu suka miƙa wuya ga dabansa adalna ministi sukalin ru'uyati lahu sai muka karkata dangane da jin nauyin kallon da muke masa domin dattijo ne lokacin da ya shigo cikin jirgin nan kowa sai da ya kyamace shi to kasancewar lokacin da ya zo mana da irin waɗannan masail shine sai yake cewa adalina muka karkata minis isikalin ru'yati lahu wato dangane da jin nauyin ganin da muke masa ilastin zalin riwayati anhu izuwa neman saukar wato riwaya daga wajensa ma'ana abin da muke bukata ya bayyana mana ma'anar waɗannan zaurance da ya mana an gane ko kar mu manta tun a cikin muƙaddima ya riga ya gabata malam ya tabbatar mana da cewa abinda wannan littafi ya kunsa akwai ahajin nahawiya zaurance waɗanda suke na nahawu domin lafazin ahaji jam'i ne na uhujiya wa min bagi tabarrumi bihi ilabtiga ta'allumi minhu muka karkata dangane da zalunci na kashin haƙurin da muka yi game da shi zuwa neman koyon ilimi daga wajensa. فقال سيكي تشيوا والذي نزل النحو في الكلام منزلة الملح في الطعام ina rantsuwa da Ubangijin da ya aje ilimi na nahau a cikin zance na larabci matsayin gishiri ne a cikin abinci yanda ba yanda za a yi duk abin da za a haɗa ma abinci ba yanda za a yi ya yi daɗi matuƙar ba manda a cikinsa an gane ko wa hajabahu an basa'ir tsagga ina rantsuwa da ubangijin da wato ya sha makance fahimtar ilimi na nahawu an basa'ir tsagga wato game da nura ta waɗanda suke kaskantattu a ɓaggam waɗanda suke marasa ƙima a idanun jama'a la analtukum maraman wala shafaitu lakum garaman yace ba zan ba ku wani abin neman ku kuma ba zan warkan muku da begen ku na sanin waɗannan masailkin au tukawwilani kullu yadin kenan illa an tukawwilani kullu yadin sai idan kowace hannu wato ta min kyauta waya tassani kullum minkum biyadin kowane ɗaya daga cikinku wato sai ya keɓance ni da wata kyauta ta musamman lafazin yadda na biyu wato ita ce ni'ima amma ma'anarsa a nan yana nihin kyauta falam ya buƙa fil jama'a bai rage ba a cikin wannan jama'a illa man aza'ana li hukumihi face sai wanda ya kaskanta kai ya miƙa wuya ga hukuncinsa wana baza ilaihi kubata kummihi wato ya jefa masa abin da ke ɓoye a cikin hannun rigarsa lafazin kum wato shine hannun riga asali amma sai aka yalwata ake amfani da shi hatta da aljihu ana ce masa kum ma'ana sharaɗin da ya musu cewa ba zai fahimtar da su ma'anar waɗannan zaurance da ya sai kowa wato ya keɓance shi da wata kyauta ta musamman take yanke jama'a suka kakkaɓe aljihunsu aka miƙa masa falamma hasalat ta hata wika'ihi lokacin da abin da ke cikin aljihunsu ya tabbata ƙarƙashin maɗaurin jakarsa alwika wato shine abin da ake ɗaure sarita adrama shu'ulata zaka'ihi sai ya hura bakin wuta na kaifin hankalin da Allah ya masa fa kashafa hina izin an asrari al-ghazihi a wannan lokaci sai ya yi musu dangane da asirran wato zaurancensa wa bada'i ijazihi da ƙayataccen gagarasuwarsa ma'ana irin waɗannan masail da ya kawo gaye sun kasa fahimtar inda aka sa gaba ma jalabihi sada al-azhan abinda ya goge tsatsa ta hankula a sanadiyarsa wa jalla matsula'ahu bi nuril burhan wato ya yaye matsala'ahu fuskarsa binuril burhani da haske wanda yake na hujja duk abin da ya gaya musu a zaurancen da ya haka ne ƙalar rawi mai ruwaya yake cewa fahimna hina fahimna sai muka ɗimauta a lokacin da muka gane an gane ko lafazin fahimna na farko min hama ya himu ne an gane ko alam tara annahum fi kulli wadin yahimun na biyu kuma min alfaham ne shine fahimtar abu fahimna wato sai muka imauta hina fahimna a lokacin da muka gane wa ajibna muka yi mamaki izo ujibna a lokacin da aka amsa mana dangane da ma'anar waɗannan mas'aloli wa nadimna alama nadda minna muka yi nadama a bisa abin da ya zabutu game da mu na kyamar da muka masa wa a kazna na a taziru ilaihi itizarar akiyar muka haɗu muna ba shi hamzari irin ba da hamzari na waɗanda suke masu hankulla al'akiyas jam'i ne na kayyis kayyis shine mutum wanda yake mai hankali kar mu manta ga ya can alkayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'adal maut wa na'ridu alaihi irtiba al-ka'as muna bujiro masa da kwankwadar gidauniya ta giya faqala sai yace ma'arabul lahafawa yace ita shi shan giya a waje na ma'arabul yace bukata ce lahafawa wadda ban kula da ita ba wa mashrabun giya abin sha ce lam yabqali indi lam yabqalahu indi halawa wanda wani zaƙi bai rage mata ba a wajena wace giya ce ban sha ba fa a ƙwalina murawa da tahu ya ce sai muka tsawaita neman dawowa da shi wa walaina mu'awadatahu muka bibiyi dawowa da shi fashamaka bi anfihi salafa wato sai ya daga karan hancinsa salafan wato saboda ji da kai an gane ko salafa wato saboda ji da kai da nuna isa wana a bijanibihi anafa wato ya nisanta da sasanninsa anafan saboda kin kaskanci shi ma'ana tun da mun wulakanta shi a karo na hurku kenan bayan da za a iya ci gaba da zama da mu lafazin as-salaf wato shine mutum ya nuna isa nuna isa da ta wuce iyaka al'anafa kuma shine ji da kai mutum ya nisanci dukkan wani kaskanci shine yace fashamaka bi anfihi sai ya tada karan hancinsa salafan wato don nuna isa wana a bijanibihi ya nisanta da sasanninsa anafan saboda ƙin kaskanci wa an shada sai ya sabu waka nahani shaibu amma fihi afrahi fa kaifa ajma'u bainar rahi war rahi wa hal yajuzu istibahi min mu'attaqatin wa qad anara mashibur ra'si isbahi آليت لا خامرتني الخمر ما علقت روحي بجسمي وألفاظي بإفصاهي ولقتست لي ولقتست لي ولقتست لي بخاسات الصلاة يد ولا أجلت كداهي بين أقداهي ولا صرفت إلى صرف مشعشعة همي ولا رهت مرتاها إلى رآهي ولا نظمت على مشمولة أبدا شملي ولا اخترت ندمانا سوى الصاهي مها المشيب مراهي حين خط على رأسي فأبيض به من كاتب ماهي ولا هيلها على جر الإنان إلى ملها فسهقا له من لائه الله ولو لهوت وفودي شائب لخبا بين المصابه من غسان مصباهي قوم سجاياهم توكير ضيفهم والشيب ضيف له التوكير يا صاحي yake cewa na hani shaibu wato hurhura ta hani ne amma fihi afrahi dangane da aikata abin da farin ciki na ke cikinsa fakaifa ya ce ta ƙaƙa a jima'u zan haɗa bainar rahi wato tsakankanin tafina warrahi da giya bayan hurhura ta huto a kaina wahal ya juzus ibahi min mu'attaqatin yake cewa shin yanzu sha na lokacin safiya na halatta gare ni min mu'attaqatin game da tsohuwar giya wadda take tsumamma mu'attaka ita ce giya wadda take tatsuma wa qad anara mashibur ra'si isbahi yace alhali wato hurhura ta kai ta haskaka asbata ma'ana kai yayi fari fat shin yanzu ya halatta na janyo gidauniya ta giya a lokacin sahi na kwankwada alaitu ya ce na yi rantsuwa da ubangijin da ya haliccen la khamaratin khamru ya ce giya ba za ta gauraya hankalina ma alikat ruhi bi jismi matukar wato raina yana rataye da gangan jikina wa alfazi bi isfahi matukar lafazin bakina wato yana fita da fasaha ba yanda za a yi na kwankwaɗi giya walakta satli bi kasati sulafiyadun hannuna ba yanda za a yi ta tufatu wato da gidaunu waɗanda suke na tacacciyar giya wala ajaltu ya ce ba zan yawuta ba zan juya ƙidahi wato shine kibbauna waɗanda suke na caca baina a ƙadahi tsakankanin gidaunu waɗanda suke na giya wala sarautu ba zan juya inani yake cewa wala sarautu ya ce ba zan juya hammi himmata ila sirfin izuwa tacacciyar giya musha'asha'atin an gane ko yake cewa ila sirfin izuwa giya musha'asha'atin wadda take tacacciya wala ruhutu ba zan maraita ba murtahan ina mai jin daɗi ila rahin izuwa giya wala nazamtu yake cewa ba zan tsara shamli wato haɗuwa ta alama shumulatin abada a bisa giya har abada walaktartu nadmanan ba zan zaɓi wani aboki siwa sahi sai wanda yake wartsakakke ya ce mahalmashihu ya ce hurhura ta goge mirahi dukkan wani jin daɗi na hina haɓɓa a lokacin da ta yi zane ala ra'asi a bisa kaina fa'abi bihi ya ce menene mafi kyamar wato hurhura min katibin wato wanda yake marubuci mahi wanda yake kuma mai shahi rubutun da ya yi kai tsaye idan ta yi rubutu ta yi zane a kai kuma sai ta biyo baya ta goge kai ya yi farifat da in ta yi zane sai ya zamanto baki da fari ne ya ce walaha furhura ta bayyana yalha wato tana zargina ala jarril inani a bisa gudanar da ragamata ila malhan zuwa dukkan wani wurin wasa fasuhukan lahu ya ce nisa ya yake cewa fasuhukan lahu Allah ya nisanta ta Allah ya nisanta ta min la'ihin game da wanda yake mai zargi la'ihin wato mai bayyana lahi wanda yake mai zargi la'ihin wanda yake mai bayyana a kai lahi kuma wanda yake mai zargi ya ce walaula haut da a ce na yi wargi wa faudi sharan kaina sha'ibun yana mai wato gauraye da hurhura lakaba sha'ibun yana mai hurhura lakaba misbahi ya ce da fitilata ta bici bainal masabihi tsakankanin fitulumin gassana na malaman wato birnin gassan da a ce wai an gane ko da a ce walau da hautu da a ce na yi wargi wa faudi sha'ibun lokacin da gefen kaina yake da hurhura lakaba misbahi da fitila ta ta wuce bainal masabihi tsakankanin fitilu min gassana wato na jama'ar gassan gassan kabilarsa ce kar mu manta tuntuni ya riga ya gabata gassanu usratiyar samima wasa ruje turbatiyar kadima ya ce ƙaumun su mutanen gassan jama'a ne sajayahum ɗabi'arsu ɗabi'unsu tauƙi rubaifihimu wato shine darjanta baƙonsu wa shaibu ya ce ita kwa hurhura baifun baƙo ne lahu tauƙiru wanda ya cancanta a girmama shi ya sahi ya kai aboki ma'ana a cikin waɗannan baituttuka ya zo mana da sunaye waɗanda suke na giya daban-daban idan ka ɗauka a baiti na farko shayi fa kaifa ajma'u bainar rahi war rahi lafazin arrahi na biyu wato shine giya na farko shine arraha wato tafin hannu kenan na biyu kuma ga ta nan mu'attaka giya wadda take tsumamma na uku ga yanan alhamr na hudu ga shi nan asula na biyar wato ga shi nan asir kuma sannan mu sha'asha'a dukkan shi suna ne wanda yake na giya in ma ka ce mata asir ko kuma ka ce mu sha'asha'a kamar can yadda yake cewa mu sha'asha'atan ka annal hussa fiha idza mal ma'u khalaqaha sakina sannan ya sake maimaita lafazin arra sannan anan kuma hallo ya zo da sunanta mashmula shi ma suna ne daga cikin sunayen giya an gane ko yake cewa summa inna hunsaban siyabal aimi wato sannan sai ya sulalu irin sulala ta wanda yake muciji ma'ana summa inna hunsaban siyabal aimi wato sannan sai ya sulala irin sulalawar wato kumurcin maciji ma'ana ya fita da gudu wa ajfala ya yi gaugawa ijfalal gaimi wato irin gaugawar gilgije a lokacin da ya zubar da ruwa iska ta kaɗo shi fa'alimut ya ce sai na yi sani annahu siraju saruja ashe fitilan mu ce ta birnin saruja wa badarul adabi allazi yajtabul buruja ashe wata ne wanda yake na ilimin adam wanda ke sare alburuja masaukansa da tafiya wa kana kusa rana a taharruka libu'dihi wa tafarruka min ba'di yake cewa ƙarshen al'amarinmu sai ya kasance shine ƙonuwar zuciya saboda nisantarsa wa tafarruka da rabuwa min ba'dihi wato bayan tafiyarsa kowa ya kaɗi gabansa a taƙaice wannan shine ƙarshen makama ta ashirin da hudu kai tsaye insha Allahu ta'ala za mu shiga farkon makama ta ashirin da biyar قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الخامسة والعشرون الكرجية مقامة عشرين دبير ود أكي كرن تدسونا الكرجية an dangana ta ne zuwa wani birni wanda ake ce masa alkaraj birni ne wanda ke tsakankanin azerbaijan da hamazan haka haris ibn hammam haris dan hammam ya yi hikaya ƙala yake cewa shatautu na ci zamani wanda yake na ɗari bilkarash wato a birnin karash lidainin aqtabihi saboda wani bashi da nake neman a biya ni wa arabin saboda wata bukata a ƙabihi da nake famar na biya ta lafazin shatautu mina shita ne shatautu ma'ana na ci zamani wanda yake na sanyi yake cewa fa balautu sai na jarrabu min shita'iha wato game da sanyinta alkali wanda yake mai yage dumbarin baki wasirriha da sanyinta annafi wanda yake hunturu sanyi wanda yake mai tsananin gaske shine ake ce masa annafi shine wanda ake cewa jaura ta wuce shine yake cewa fa balautu yace sai na jarraba min shita iha dangane da sanyinta alkali wanda yake mai yage dumbarin baki wanda yake sanya mutum zanzana kenan wa sirriha da tsananin sanyinta an gane ko annafi wanda yake hunturu shine Allah yake cewa masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya kama sali rihim fiha سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت ما عرفني جهد البلاء ما أنا نجرب أبن دي سندني شيني متكر وهلا جهد البلاء إتشي وهلا ودتكي تمصيبة وأكف بي wato sanyin da ya dukufar da ni alalis ila'i a bisa jin wuta al'uku wato shine lazuntar abu an gane ko falam akun uzailu wijari ban yake cewa ban kasance ba ina gushe ma gidana alwijar wato shine rami wanda yake na kura amma anan yana nufi wato gidansa kar mu manta tuntuni ya riga ya gabata wala mustauka da nari yake cewa bana gushe ma kasko wanda yake na jin wutata illa li daruratin udfa'u ilaiha sai domin wata larura da ake ingiza ni zuwa gare ta aw iqamati jama'atin uhafizu alaiha ko kuma tsaye da sallah ta jama'a wadda nake kiyayewa a kanta faqurirtu fi yawmin saboda haka sai aka fakar da ni a cikin wani yini jawuhu muzmahirrun sasanninsa wato mai tsananin sanyi ne azzamharir wato shine tsananin sanyi kan gane ko la rauna fiha shamsan wala zamharira yace fasurirtu sai aka fakar da ni fi yaumin a cikin wani yini jawuhu yanayinsa muzmahirrun mai tsananin sanyi ne wa dajnuhu wato girgijensa mukfahirrun mai hauhawar juna ne ila an baraztu min kinani li muhimmin anani zuwa lokacin da na fito daga cikin wato gidana li muhimmin saboda wani mahimmancin al'amari anani da ya nufato ni lafazin kinani wato wannan ya tsago shi ne daga kinnin kinnin wato shine ɗaki in ma ka ce kinan ko kuma ka ce aknan ko kuma akinna fa'iza shekun aril jilda ya ce sai ga maka wani dattijo mai tsiraitaccen fatar jiki badil jurda mabayyanin tsiraita wa qadi itamma bi raiqatin haƙiƙa ya yi rawani da ɗan wani ƙyalle ya ɗan yafa a kansa raiba wato shine dan kyalle da mutum zai dan nada wanda yake bai kai ba a yi rawani da shi wastasfara bi fuwaiba wato yayi kunzugu da wani tsumma me ake cewa kunzugu shine mutum ya sanya tsumma tsakankanin cinyoyinsa sai ya janyo kuma sai ya daura a nan tsatsan shi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hori macen da jini baya tsaya mata cewa ta yi haka wa hawalaihi jam'un kasiful hawashi a sasanninsa akwai taron jama'a wanda yake kasiful hawashi wanda yake mai kakkauran taruwar jama'a ma'ana wanda yake mai cunkoson jama'a lafazin hawashi jam'i ne na hashiya ma'ana gefe inda jama'a suke taruwa shine yace wa hawalaihi sasanninsa jam'un akwai taron jama'a kasiful hawashi mai cunkoson taruwa wa huwa yunshidu yana sabar waka wala yuhashi wato bai kula ba ya qaumi la yunbi'ukum an faqari asdaqu min urwi min uryi awana al-qurri fa'tabiru bima bada min durri batina hali wa khafiya amri وهاذر إلى بسلم الدهر فإنني كنت نبيها القدر أوي إلى وفر وهد يفري تفيد سفري وتبيد سمري وتشتكي كومي غداة أكري فجرد الدهر سيوف الغدر وشن غارات الرزايا الغبر ولم يزل يسفتني ويبري حتى عفت داري وغاب دري وبار سيري في الورى وشئري وصرت نضو فاقة وأسر أري المطام مجردا من كشري كأنني المغزل في التعري لدفع لي في السن والسنبر غير غير التضحي واستيلاء الجمر فهل خضم منذ رداء غمري يسترني بمطرف أو ضمري طلاب وجه الله لا لشكري يتي يا قوم يا كو جماعتا la yunbi'ukum an faƙari babu abin da zai ba ku labari dangane da talauci na asdaku mafi gaskiya min uryi dangane da tsiraita ta a wanar ƙurri wato a zamani wanda yake na tsananin sanyi alƙurru shine tsananin sanyi ya ce fa'atabiru yake cewa ku nura bima bada dangane da abin da ya bayyana min gurri wato na tsananin cutata baɗina hali an gane ko yake cewa baɗina hali shine kunura da ɓoyayyen halina wa kasiya amri da wanda yake ɓoyayyen al'amarina lafazin alƙurru mun ce shine tsananin sanyi ga ya can faɗar Allah tabaraka wa ta'ala fakuli washrabi wa qarri aina ma'ana ki sanyaya idanunki shine sai ce fa'atabiru ku nura bima bada dangane da abin da ya bayyana min durri wato na tsananin cutata baɗina hali ma'ana ku nura da ɓoyayyen halina an gane ko badal ne na bima bada min durri wa khafiya amri da ɓoyayyen al'amarina wa hazirun ila basilmid dahari ku kiyayi wato juyawar wato shine zama lafiya na zamani domin in ana zaune lafiya za a wayi gari ya canza ya ce fa ni lalle ni kuntu na bi halƙadari na kasance mutum ne wanda yake maɗaukakin daraja awi ina taro jiki ila wafrin zuwa dukiya wadda take mai tarin yawa wa haddin wato da kaifin takobi yafri wanda ke yanke dukkan wasu abokan gaba yake cewa tufidu sufri an gane ko ko kuma ka ce wa haddin da kaifin takobi yafri wanda ke yanke duk abin da ya sa gaba tufidu sufri wato zinariya ta na fa'idantar da jama'a wato bidu sumri wato ma suna na hallakar da abokan gabana ma'ana ni lahu gare shi kabla muwafatihi kafin isowarsa duka na tanadi abin da sun yake bukata yarda nake gara ta baki ma'ana tana kai kukan da cewa a kyale ta fajarra da daharu ya ce zamani sai ya tsiraitan mun da suyufal gadri ta kubba waɗanda suke na yaudara wa shanna ya hura wutar gharatin razaya wato kawo hari wa ya hutuni wato yana sassaƙe ni wa yabri kuma yana heƙe ni an gane ko ga ya can fayus hitakun bi azabin wa kada khaba man iftara wato walam ya zal zamani bai gushe ba yasfutuni wato yana sassaƙe ni wa yabri kuma yana heƙe ni albaryu shine heƙe alƙalami yace hatta a fatidari yace har ya kai lokacin da gidana ya wohinta wa gaba darri maɓuɓɓugar wato ruwana ta kafe ma'ana duk inda nake samun wata dukiya ya riga ya kafe wa bara si'iri wato farashi na yi tasgaro filwara a cikin talikai wa shi'iri da waƙata an gane ko wa bara shine min bara ya buru kenan yayi tasgaro shine yake cewa yarjuna tijaratan lan tabur wa bara si'iri wato farashi na yayi tasgaro filwara a cikin talikai wa shi'iri da waƙata wasirtu sai na zamanto ne zuwa faƙatin ma'abucin talauci ne zuwa faƙatin wanda yake ramamme saboda talauci ya ce wa usrin da tsananin wato wahala kunci na rayuwa aril maɓa ina matsiraicin baya mujarradan ina abin tsiraitarwa min kishiri wato dangane da tufafina alkishir wato shine bawa abin da yake nihi da shi shine wato tufafi da ake sakawa a jiki mujarradan ina abin tsiraitarwa min kishiri wato dangane da tufafina ka annani ka ce ni saboda rama an gane ko ko kuma saboda tsiraita ka annani ka ce ni almigzalu wato mazari ne fitta arri saboda tsiraita ladif ali babu abin da zai mini maganin ɗari fisinni wasin nabari wato a zamani wanda yake na sanyi lafazin asinni da asinnabar wato kwanuka ne daga cikin kwanukan sanyi wanda larabawa suke amfani da shi an gane ko domin akwai kwanuka da suka ƙididdige wanda yake na tsana tsanantar sanyi shine da asinnu da asinnabr akwai alwabru akwai al'amir akwai almu'tamir almu'tamir akwai almu'allal sannan akwai mudufi uljamr kamar yadda mu a nan muke amfani da su a ce akwai jaura lokacin jaura ta wuce da makamantansu shine sai yake cewa gairu tabahi babu abin da ke mun maganin sanyi gairu tabahi kenan ladifi ali gairu tabahi babu abin da ke mun maganin sanyi a cikin irin waɗannan zamunna asinni da asinabr gairu tabahi sai shan hantsi kawai wasila'il jamri wato da shine jin wuta fahal khidamun shin a samu wani babban teku zuri da'in wanda yake ma'abucin mayafi ghamrin wanda yake mai faɗi yasturni wanda zai lullube ni bi muqrafin da mayafi au tsimrin ko wata ragga tilaba wajhillahi dan neman wato sakamakon ubangiji tabaraka wa ta'ala lali shukuri ba dan gode mun ba sun maƙala sannan sai ya ce ya arbaba sara'in rafili na filfira'i ya ma'abuta yalwa ta dukiya, arrafilina waɗanda suke masu taƙama filfira'i a cikin riguna waɗanda suke na fata, alfira jam'i ne na farwa ita ce rigar fata, sai ce man utiya khairan, duk wanda aka bashi alkhairi ita ce dukiya, wato falin fik ya ciyar dangane da abin da Allah ya azurta shi, wa manista ba a an yurfika. duk wanda yake da ikon da zai taimaka ma jama'a falyurfik to ya yi ƙoƙarin taimaka musu fa inna duniya ga durun domin ita duniya abu ce wadda take mai matuƙar yaudara wadda hara asurun domin shi zamani wato mai tuntuɓar da mutum ne wal mukunata domin ita samun dama zauratu ɗaifin an gane ko wal mukunata wato samun iko a bisa aikata wani alkhairi zauratu ƙaifin wato ziyara ce wadda take ta mafalki kai tsaye tamkar ka yi mafarki ne ka tashi ya ce wal fursata samun dama dangane da kyautata ma jama'a muznatu saifin ya ce girgije ne na zamanin rani yanzu zai haɗu kuma yanzu ya watse ya ce wa inni lalle ni wallahi na rantse da ubangijin da ya halicce ni laƙwala ma ya ce ba yau ba talakai yake cewa talakaitu shita abi kafatihi yace ba yau ba na haɗu da sanyi da kabla sarkinsa lafazin kafati jam'i ne na kaf wa a'adattul uhaba yace kuma na tanada masa dukkan wani tattali lahu gare shi kabla muwafatihi kafin isowarsa duka na tanada abin da sanyi yake bukata yace wa ha anal yauma ga muku ni a yau ya sadati ya shugabanni na sa'idi wisadati yake cewa damtsena shine matashin kaina wajildati burdati fatar jikina ita ce mayafina wa hafnati jafnati tafin hannuna shine akushina na cin abinci falyatabir al'aqilu bi hali yace mai hankali ya dace ya nura da halin da nake ciki wal yubadir sarfan layali ya rigayi juyawar wato kwance tashi dangane da taimaka min fa inna sa'ida yace domin ma'azirci a gobe kiyama manitta azabi siwahu mutumin da yawa aztu da waninsa wasta'adda mutumin da yayi tattali limasrahu saboda matafiyarsa an gane ko limasrahu saboda matafiyarsa masra shine wurin tafiya wanda yake na dare amma anan yana nihi makoma ita ce lahira faƙila lahu sai aka ce masa kad jalauta alaina adabaka haƙiƙa ka bayyana mana wato ƙwarewarka ta ilimin adab fajilu lana nasabaka saboda haka bayyana mana wato dangantarka faƙala sai ya ce tabban limuftakhirin bi azmin nakhirin ya ce tir da Allah wadai ga mutumin da ke alfahari da kashi wanda yake rududdigegge ma'ana mai alfahari da uwaye ni dan wane ne jikan wane an gane ku lafazin nakir wato shine kashi lokacin da ya rududdige ya ribe a iza kunna izaman nakhira sai ce inna malfakaru bittuka ya ce shi alfahari ana yin shi ne da tsoron Allah inna akramakum inda Allahi atqakum an gane ko ga ya can manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa fa man babba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin sa yayi jinkiri bai kai shi ba wannan matsayi na daraja to danganta shi ba yanda za a yi ta kai shi shine yace innamal fakaru bittuka yace alfahari ana yin shi ne da tsoron Allah wal adabil muntaka kuma da ladabi wanda yake zababbe ثم أنشد سنن سي سبواكا لا أمرك ما الإنسان إلا ابن يومه على ما تجلى يومه لابن أمسه وما الفخر بالعظم الرميم وإنما فخار الذي يبغي الفخار بنفسه yace la amruka na rantse da rayuwarka mal insanu shi mutum bai zamanto ba illa bin yaumihi face dan yininsa ne abinda kai a yau kawai kai kai ne mutum alama ta jalla yaumuhu a bisa abin da yininsa ya yayi game da shi labnu amsihi ya ce shi mutum ba ɗan jiyarsa ba ne ba kasancewar jiya ta riga ta wuce abin da mahaifanka suka yi su zai amfana an gane ko kai ka yi ƙoƙari ka samu matsayi wanda yake naka ga ya can Allah ce ya fa'iza nufika fi suri fala an saba wannan bainahum yawma izin wala yatasaalu yace wamal fakaru ya ce alfahari bai zamanto ba bil azumin ramimi da ƙashi wanda yake rududdigagge wa inna ma fakarun lazi cewa alfahari shine alfaharin mutumin da ya bigil fakara bi nafsihi yake neman abin alfahari da kanshi arramim shine ƙashi wanda yake ruddigagge kala man yuhi li izama wa hiya ramim thumma innahu jalasa sannan sai ya zauna muhuƙauƙifan wato ya tankware wajiran sama ya yi gurfani muƙafƙifan wato sai zanzana yake saboda jin sanyi wa ƙala sai ya ce Allahumma ya Allah ya mana game rabi mu na walihi ya wanda ya lullube bayansa da kyautanninsa wa amara bi su'alihi ya wanda ya yi umarni bayansa da dangane da roƙonsa ya ce salli ala muhammadin wa alihi ka yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa wa inni alal bardi wa ahwalihi ya allah ka taimaka min a bisa tsananin sanyi wato da firgice-firgicensa wa a tihili ya Allah ka kaddara mun hurran ɗa yu'siru wanda zai fifita ni min hasasatin dangane da wata bukata yana so ya ɗauka ya bani wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa yuwasi ubangiji kaddara mun ɗa wanda yake nagari wanda zai taimaka mun walau bi kusasatin yace koda da shara wadda take ta gashi abinda ake cewa kusasa shine gashi wanda in an aske kai an gane ko shine kusasa qala rawi mai ruwaya yace falamma jalla anin nafsi islamiyya wato lokacin da ya yayi game da ransa wadda take al-islamiyya wadda take kamammiya mai daraja wal mulahil asma'iyya wato da kalmomi waɗanda suke kyawawa irin na malam asma'i su ne al'asma'iya kenan irin kalmomi na malam asma'i domin yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman adab ya ce ja'alat malamihu aini ta ajumuhu yake cewa ƙibtawar idanuna ja'alat ya ce sai ta haɗu ta ajumuhu tana nura da shi wa marami lahazi wato kibiyoyi waɗanda suke na kallo na sai suka haɗu tarjumuhu suna halbinsa hattastabantu annahu abu zaidin har na gane da cewa ashe abu zaidi ne na birnin saruja wa anna ta'arriyahu hubulatu saidin ashe tsiraitar da yayi wato tarko ne wanda yake na horauta walamaha huwa anna irfani anna irfaniya kada adrakahu wato sai ya hango cewa ganewar da na masa haƙiƙa ta cin masa walam ya aman an ya hatikahu amma bai amintu ba cewa ganewar da na masa za ta keta suturarsa ta bayyana cewa matsayinsa faƙala sai ce uku simu bis samari wal ƙamari ina rantsuwa da ubangijin duhun dare da hasken wata wa zuhri wa zahari ina rantsuwa da ubangijin taurari wato da huren itace innahu kaji dai rantsuwa kala-kala yace innahu lan yasturani illa man baba khimuhu yace babu wanda zai lullube ni daga cikin ku yace sai mutumin da khimuhu wato ɗabi'arsa baba ta tsarkaka wa ushriba ma almuru'ati adimuhu sai mutumin da aka cuɗanya adimuhu asalinsa da ruwan mutunci ma'ana sai dan mutunci zai zai zai suturce ni a yau an gane ko lafazin adim ita ce fata ta jiki amma anan abin da yake nufi wato sai mutumin da aka cuɗanya wato fatarsa ko kuma ka ce asalinsa da ruwa wanda yake na mutunci da ruwan mutunci ga ya can wa ushriba fi qulubihimul ijla bi kufrihim shine yace wa ushriba aka cuɗanya adimuhu wato shine fatar fuskar sama almuru'ati da ruwa wanda yake na mutunci fa aqaltu sai na hankalci ma'anahu abin da ya nufata wa in lam yadri alqawmu ma'anahu duk da cewa jama'ar ba su fahimci ba ma'anar abin da yake nihi wa sa'ani ma yu'anihi min ri'ida abin da yake gogaggeniya da shi na makirketa wato sai ya bakanta min rai waƙashi iraril jilda wato da takurar fatar jikinsa sai ya bakanta min rai fa'amartu li farwatin sai na nufaci wata riga ta fata hiya bin nahari riyashi a lokaci na yini ita ce rigata ta ado wafin laili firashi ya ce a cikin dare kuma ita ce shimfiɗa ta domin ita nake shimfiɗawa na yi bacci a kanta kenan shi ma dai talakka ne ya ce fana bautuha anni sai na tube ta daga jikina wa qultu lahu nace masa iqbalha minni karbi wannan riga fama kazzaba an iftaraha bai yi wata wata ba sai ya karba ya sanya a jikinsa lafazin iftara ma'ana labisal farwa ya sanya riga wadda take ta fata alfarwa riga ta fata iftara ma'ana ya sanya riga ta fata wa'aini taraha ya ce idanuna kuma sai kallanta suke summa an da sannan sai ya saɓu waƙa sai yake cewa lillahi man albasani farwatan adhat min ar-ri'dati li junna albasani hawaqiyan muhjati wuqiya sharra al-insi wal jinna سيكتسي اليوم ثنائي وفي غد سيكسى سنة سندس الجنة جنة yake cewa lillahi man albasani farwatan abhat min ar-ri'dati li junnatan albasani hawaqiyan muhjati wuqiya sharra al-insi wal jinnati sayaktasi al-yawma sana'i wa fi gadin sayuksa sundasal jannati ya ce lillahi sakamako ya tabbata ga Allah na man mutumin da albasani ya tufatar da ni farwata riga ta fata abahat wadda ta zamanto junnatan garkuwa ligaran minar ri'idati wato saboda zanzana makirketa ya ce albasani ha ya tufatar da ni wannan riga waƙiyan yana mai kiyaye muhujati wato gudan jinin zuciyata wukiya Allah ya kare shi da sharral insi mugunta ta mutum wal jinna wato da ta aljannu sayaktasil yauma a yau da sannu zai tufatu da sana'i wato yabona wa fi gadin a gobe kiyama sayi kusa da sannu za a tufatar da shi sundusa wato alhariri na aljanna an gane ko na gidan aljanna wato junna kenan garkuwa jinna aljannu aljanna kuma aljanna wannan kenan daidai da fadar alfazazi yake cewa jaza'u mudi'ihi harirun wa jannatun fada qaula kuffarin asabathu jinnatun fama huwa illa min jahannama junnatun shine sai yake cewa qala sai yake cewa falamma fatana qulubal jama'a lokacin da ya fitinci zukatan jama'a biftinanihi dangane da fanni fanninsa na zance fil bara'ati a wajen fasaha alƙau alaihi min alfira'il mugashsha wato sai suka ringa jefa masa riguna na fata almugashsha waɗanda suke masu ciki biyu almugashsha baya fata ciki kuma da ake sanya misali tsumma an gane ko ake sanya auduga kamar riga wadda take mai ciki biyu almugashsha kenan ita ce wadda take mai ciki biyu wal jibabil muwashsha suka ringa jefa masa riguna waɗanda suke almuwasha abin ƙawatarwa wanda aka musu zane alwashiyu shine zane almuwasha abin da aka zane aljibab jam'i ne na jabba an gane ko ita ce riga ma'adahu sikiluhu abin da nauyinsa wato ya nauye shi ga ya can wala ya uduhu hifzuhuma ma'ana kiyaye su ba zai nauyaye shi ba shine ya ce ma'adahu sikiluhu abinda nauyinsa wato ya nauyaye shi walam ya kada yuqilluhu yace bai kusanta ba ma da zai iya daga wannan riguna da aka bashi an gane ko ga ya can lam ya kad yaraha idza akhraja yadahu lam ya kad yaraha yace fanfalaka mustabshiran bil faraj sai ya tafi yana mai murna dangane da yayi bakin ciki da Allah ya masa mustaskiyar lilkaras yana mai addu'a ta cewa Allah ya shayar da birnin karji damuna wadda take mai albarka wata bi'ituhu na bi shi ila haisur ta fa'atit taƙiyya izuwa inda tsoron biyar baya wato ya ɗauki lokacin da wato yake cewa ila haisu zuwa wurin da irtafa'atit taqiya wato jin tsoro ya ɗaukaka wa bada an gane ko ya ɗauke wa badati sama'u naqiya sama ta bayyana tana tsarkakakka babu komai tare da ita na girgije ko kuma na hazo wanda yake na sanyi fa qultu lahu sai na ce masa la shadda ma qarrasaka albardu wallahi ya tsananta abinda sanyi ya ɗarshashe ka ma'ana ya cutar da kai fala ta ta'arra min ba'adu kar ka koma tsiraita bayan haka faƙala sai ya ce wai ka kai canka laisa min al'adali sur'atul azli ya ce gaugawar zargi wannan ba adalci ba ne ya ce falata ajal bilaumin ya ce karka yi gaugawa dangane da zargi huwa zulmun ya ce gaugawar zargi zalunci ne wala ta kafu ma laisa laka bihi ilmun kuma karka sake ka bibiye abin da baka da sani game da shi ya ce fa wallazi na rantse da ubangijin da nawwara shaiba ya haskaka hurhura wa tsayyaba turbata tsayiba na rantse da ubangijin da wato ya tsarkake ƙasa ta madina an gane ko ya ce laulam a ta'arra ya ce ba don na tsiraita ba la ruhutu bil ba ya ce ai da na maraita da taɓewa abin nan da na tara yaya za a yi na samu wa safar an gane ko la ruhutu yake cewa bil ba wa safar al'aiba ya ce da na maraita da taɓewa kuma da wuhintar wato birgamina an gane ko al'aiba wato shine birgami inda ake sanya kuɗi a cikinsa an gane ake sanya tufafi a cikinsa shine yake cewa yake cewa nuzulal yamani zil uyabil mukhawwali al uyab shine jam'i ne na aiba wato jika wadda ake sanya tufafi a ciki ko kuma ka ce akwati kenan thumma naza'a ila firari sannan sai ya karkata zuwa gudu wata barqa'a ya lullube fuskarsa bilik firari wato shine da hauhawa wanda yake na bacin rai wa qala sai yace amma ta'lamu wai shin baka yi sani ba anna shinshinatiya lalle ɗabi'a ta alintiqalu min saidin ila saidin ciratuwa daga wannan horauta zuwa wata ta daban walin iqafu min amrin ila zaidin ɗabi'a ta shine karkata daga amru zuwa zaid ma'ana ni bana dawwama akan hali guda wa araka ina ganin kai kadukukta ne ya ce haƙiƙa wato ka hana mun alkhairin jama'a wa a ni wato ka saba umarnina al'amarina wa a fattani wato ka kubutan min da aba'afa linki linkin ma a fattani wato abin da ka amfanar da ni wannan rigar ta kaɗe da ka ɗauka ka lulluɓa min ita ta hana na samu kyaututtuka da yawa inda ka bari kahin kamun kenan da jama'a ban san ba irin abin da za su tara mu shine yace wa afattani abafa ma afattani abin da ka fa'idantar da ni kenan shine sanadiyar da ka kubutan min da linki linkin abin da jama'a za su bani kenan linki linkin abin da ka ka fa'idantar da ni shine abin an gane ku ka kubutan min da linki linkin abin da ka fa'idantar da ni kenan rigar kaɗai ita ta mun sanadiyar kubutar dukkan wani abubuwa da jama'a za su iya taimaka min da shi ya ce fa'a'afi ni afakallahu min lagawika shafa min lafiya Allah ya maka rangwame dangane da kuskuren da ka yi wasu dud duni baba jiddika wa lahawika ka toshe wato kofa ta gaskiyar zancenka da wargi game da ni yake cewa fajazabtuhu jabzat til'aba wato mai ba da labari da hikayar sai yake cewa sai na huzgo shi irin huzgowa wadda take ta wargi waje a ja'atu bihi liddu'aba wato na masa kuwa saboda wargi lafazin ja'a shine kamar mutum da zai sanya hannu a bakin shi ma mutum ihu saboda wasa shine yake cewa waje a ja'atu bihi liddu'aba na masa kuwa saboda wargi wa qultu lahu nace masa wallahi na rantse da ubangiji laulam uwarika ba dan na lullube ka ba da rigata ta fata wa ugatti ala awarika ba dan na lullube aibinka ba yace lama wasalta ila sila yace da baka sadu ba zuwa wannan kyauta ni ne fa na boye ka na ki bayyana cewa matsayinka mayaudari ne ya ce walan kalabta ya ce wallahi da baka juya ba aka samin basala wato mafi tufatuwa dangane da albasa gaya hatta da albasa ka hita tufatuwa ya ce fajazini an ihsani ilaika abinda nake bukata sakauta mun dangane da kyautatawar da na maka wasatri laka da lillibewar da na maka na ɗauko rigata ta fata na sa maka wa alaika kuma da lullubewar da na maka dangane da aibinka ban yaye ba bi an tasmahali abin da nake bukata shine kai mun rangwame bi raddil farwa rigata da na baka ka dawo min da ita auto arrifani kafati shatwa ko kuma idan ba za ka bani ba to ka sanar da ni kablasar waɗanda suke na sanyi wanda suke cewa idan mutum ya hada sai dai ya ji an ce sanyi ya zo ya wuce fa nazara ilayya nazara almutaajjib sai ya kalle ni irin kallo na wanda yake mai mamaki wasu maharra izmi hirarar mutazabzib wato sai ya jujjuya idanunsa saboda fushi wato irin jujjuya idan wanda yake mai fushi sun maƙala sannan sai ya ce amma raddul farwa fa abadu min raddil amsid dabir min raddi amsid dabir ka san da cewa dawo maka da rigarka ta fata shine mafi nisa dangane da dawo jiya wadda take ta rigai ta wuce ma'ana dawo da jiya ya fi sauki akan na dawo maka da wannan riga addabir abin da ya wuce ya ce walmaitil gabir kuma shi ya fi sauki dangane da tayar da matacce wanda yake algabir wanda yake ya rigai ya wuce an gane ko wa amma kafatu shatwa ya ce sani dai kablasar waɗanda suke na sanyi ya ce fa subhana sarki ya tabbata ga man ba'a wanda ya rihi ala zihinika a bisa hankalinka wa auha haka manta su kenan wa auha yake cewa ubangijin da sarki ya tabbata ga wanda ya raunana wi'a a kaznika wato shine makayi wanda yake na taskarka ma'ana abin da kake sanya taskarka ka ɓoye shine tunaninka hatta unsita ya ce har aka mantar da kai ma an shattuka abinda na rera maka na waƙa biddaskara wato a gidan giya libni sukkara ga ibn sukkara an gane ko su ne baitittukan waɗannan baitittukan su ne na ibn sukkara shine sai yake cewa ja shita wa indi min hawa'ijihi saba'un izal qatru an hajatina habasa كن وكيس وكانون وكأس إلى بعد الكباب وكف نائم وكسا يتي جاء الشتاء جاء الشتاء وتسني يازو وإندي من هوائجه سبع أورينا akwai abubuwa guda bakwai waɗanda suke na bukatunsa ma'ana ina da abubuwa guda bakwai wanda nake bukata saboda sanyi izal qadru ya ce a lokacin da ɗiɗɗigar ruwa zubar ruwa habasa ya tsare an hajati na dangane da bukatunmu ma'ana sanyi ya riga ya zo waɗannan abubuwa guda bakwai ni ko ina cikin bukatarsu abu na farko sai yake cewa kinnun wato shine ɗaki jamunsa shine aknan ga ya can cikin suratun nahal an gane ko wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum من والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الهر وسرابيل تقيكم بأسكم shine yake cewa kinnun wato abu na harko shine ɗaki wakisun abu na biyu shine jika ta kuɗi ya kasance a ciki wa kanunun da kasko wanda yake na jin wuta wa ka'asu ila da gidauniya wadda take ta shan kunu amma ila anan ana nihi giya shine yake cewa wa ka'asu ila da gidauniya ta shan giya ba'adal kababi wato bayan an samu gasasshen nama alkabab wato shine nama wanda yake gasasshe wa kafun an gane ko da tafi na'imun wanda yake mani inci ma'ana kenan da mace sannan wa kisa sannan da bargo wanda yake mai kaurin gaske a wata nuska ana samun wa kussun na'imun wakisa lafazin kussun wato sunan al'aura ta mace kenan shine ake cewa kussun